بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها مولانا ما سأل بركة إنا من جيسوة الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة ya الله gwada godiya su kara tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda da tattara masa da kuma ganin damansa ubangiji madaukaki ya kaddara haduwar mu a wannan eh, kofa mai albarka a badan komi ba domin gabatar da nasiha karkashin littafin Allah mai girma da kuma sunar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tun ɗazu muna zaune muna sauraron karatun alƙur'ani mai girma da kuma kusan shi alƙur'ani mai girma wani irin littafi ne da ba a kosawa da shi a littafi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna shi yake da albarka kuma littafi ne da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna a tabbatattar hadisi majtama'a qaumun في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده يا الله منا روطانك إرن يندك القول da waɗanda suke karanta alƙur'ani da waɗanda suke saurare ya Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da waɗannan fadarori a kan da آمين Allah ka sanya alƙur'ani mai girma ya cece mu آمين kuma ina eh, me ake cewa ina maraba musamman da babban bakonmu a fadilatu sheikh abdulmalik ɗaya kuma daga cikin limamanmu garin yamai musamman masallacin imamu malik imamu darul hijira ina masa sannu da zuwa shi da tawagarsa muna addu'a yadda Allah maɗaukaki ya sa ya kawo da ziyara wannan gari ne albarka. Allah maɗaukaki ya sa ya koma gida lafiya cikin iyalansa.
آمين Kuma ya Allah abin da kai mu alƙawarin masu irin wannan ziyara na lada. Ya Allah maɗaukaki ka tabbatar musu ba zan tsawaita bayani ba. Saboda goma ta riga ta yi. Don haka kuma na san gashi kila a yau suka hoto daga yamai. akwai yan gajiya gajiya na haka kawai kai tsaye za mu gabatar da malam Allah maɗaukaki ya masa muwafaka آمين ya masa jagoranci أعوذ بك wani بقى.
kuma Allah maɗaukaki ya ba mu ikon buɗe ƙwaƙwalwarmu mu yi aiki da abin da zai karantar da mu kamar yadda Allah yake cewa allazi ne sami'un qawla wa yattabi'un ahsana Allah maɗaukaki ka sa mu dace don haka aka maka Allahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هو آه؟ نعم إيه؟ yan uwa yan uwa yau muna asabar kenan eh, 21 ga watan zulhijja hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 20 da wato 31 ga watan bakwai miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2021 barkamu da saduwa da ku a wannan wuri mai albarka a wannan gari na magarya garin makaranta alkur'ani to a matsayinmu mun zo baki ga wannan aure da za a gabatar gobe in allah ya kai muna rai muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aure kuma allah ya ba su zurriya tsayi ba to a matsayinmu na 'yan uwa baki kuma 'yan gida ta wata fuska sai muka ga ya kamata mu zo da wata tsaraba ga 'yan uwa ta nasiha ga kawunan mu duk da yake ta kasance dai takaitatta saboda yanayi na lokaci muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya nasihar da zan gabatar wato tana da alaƙa ne da maudu'i mai muhimmanci a wannan zamani da muke ciki shine abin da ya shafi tarbiyya tarbiyya abu ce mai muhimmanci musamman a rayuwarmu ta yau to na farko za mu tattauna ne akan gaba ta mai ake nufi da tarbiyya na biyu a gurguje za mu ba da rukunan tarbiyya da muhimmancin tarbiyya da kasancewar tarbiyya nauyi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora za mu ji suwa ne Allah ya dora mashi magana ta ƙarshe kuma za mu taɓo wasu kurakurai da suke afkuwa a cikin tarbiyya wannan shine karatun da za mu yi cikin wannan lokaci da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko kalima ta tarbiyya ba hausa ba ce kalima ce ta larabci wanda yaren larabci hausa da sauran yarurrukan duniya sun tasirantu da larabci muna faɗin kalmomi da dama muna sa tsammanin asalinsu hausa ne ba hausa ba ne kalima ta tarbiyya ta samo asali daga fi'ili na rabba yurabbi tarbiyatan kamar yadda ake cewa zakka yuzakki tazkiyatan salla yusalli tasliyatan adda yuaddi ta'diyatan in an ce rabba shine ya tarbiyyantar da abu to kalima ta tarbiyya shi yasa ake kiran Allah rabbu ubangiji me yasa ake kiran Allah rabbu domin shine al-khaliqu shine ya halicci komai duk abin da ka gani wa ya halice shi Allah qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار كنا الله شيني خالق كل شيء هي هلتكمي نبي كلمة الرب تسنا الله سبحانه وتعالى تنفي المالك الله شيني يملك كومي ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور duk abin da ke cikin sammai da ƙasai mallaka Allah ne abu na uku kuma tana nufin almudabbiru shine wanda yake tafiyar da al'amurra to don haka in an ce ma'alla an rabbu rabba shai'a ya rubbuhu shine ya tarbiyyantar da shi to in an danganta ta zuwa ga Allah tana nufin mahalicci wanda ya mallaki komai sannan kuma shine yake tafiyar da komai amma idan muka zo kalma ta at-tarbiya sun kace tana nufin annama'u wa ziyada tana nufin annama'u abinda ya haɓaka ya ƙaru ko ya daɗu wasu ziyada shi ma abinda ya ƙaru toyo tarbiyyan nan kamar yadda malamai suka faɗa abinda ake nufi da at-tarbiya shine taghyiru suluk min as-sayyi'i min al-aswa'i ila as-sayyi'i aw min al wato as-sayyi'i ila al-hasani aw min al-hasani ila al-ahsan abinda ake ce ma tarbiyya shine a tashi daga mafi munin hali a dawo zuwa ga mummuna mutumin da yake shan taba kare goma a ga yadda za a yi ya rage ya komo kare biyu a yini to in an kai haka an yi masa tarbiyya wanda yake shan kare biyu a ga yadda za a yi ya daina sha to an yi masa tarbiyya saboda shi wancan mai shan goma ya dawo biyu kaga da ya fito daga mafi munin hali zuwa ga mummuna amma wanda yake shan biyu ya dawo mai shan ko guda ya tashi daga hali mummuna ya dawo ga mai kyau to idan kuma ya koma yana aikin da'a yana sallah cikin lokacinta ya tashi daga hali wanda yake mai kyau zuwa ga mafi kyau to wannan shi ne abinda ake nufi da tarbiyya to tarbiyyar nan da muke gani tana da muhimmanci muhimmancin ta kuma tarbiyya ta shafi dukkan rayuwar dan adam babu wani mutum da ba a yi masa tarbiyya abinda muke fahimta tarbiyya yara ake wa tarbiyya ko ba haka muke cewa ba a'a akwai manya masu dara suna bukatar tarbiyya ko ba su bukata suna bukatar tarbiyya akwai manya waɗanda ba su iya fatiha ba karatun sallah ba su iya ba to waɗannan suna buƙatar tarbiyya kuma su buƙatar tarbiyya suna buƙatar tarbiyya waɗanda suke caca waɗanda suke zina kuma shekarunsu sun yi nisa kenan tarbiyya sai mu fahimci cewa ta shafi ƙarami ta shafi babba ta shafi mace ta shafi namiji kai tarbiyya ta shafi hatta da dabbobi yanzu nan cikinmu kowa ya koma gidansu sai ya iske akwai saniya ɗaya wani akwai saniya biyu me ake yi musu ana tarbiyyantar da su a ba su abinci saboda jikinsu ya yi kyau don a amfana da su kai tarbiyya ta shafi dabbobi a koya musu abin da ya kamata su aikata wannan kuma ƙur'ani ne ya zo da shi mai girma amma sai turawa suka sace shi sai suka mayar da shi nasu ina nasu yake Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yas'alunaka ma za uhilla lahum قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله تعلمونهن كنا سند سوى أن ننكرنك مما علمكم الله daga cikin abin da Allah ya sanar da ku ashe kare ko dabba wanda take farauta ko shahu ashe ana ba ta karatu amma yau sai turawa suka yi kare wanda yake son sana yaji akwai bam ana su kiran kare police sai muka ce turawa sun yi kokari alhali asalin wannan abin daga gare mu ne musulmai shi yasa akwai wani malami ana kiransa imamul marsabani ya yi wani littafi khasa'isul kilab ala kathirin min mallabisa siya wasu sifofi da kare yake da su waɗanda ya tsere ma da yawa daga cikin mutane masu sa wasu zuwa wani mutum sai ka koya mishi ka koya mishi ba zai karba ba amma ga kare an koya mishi yadda ake shinshinawa in akwai bam sai ya nuna akwai kaga ashe nan kare ya dauki karatu wani dan adam bai dauka ba misali kuma kare yana da amana karen talaka bai zuwa gidan mai kuɗi ya koma can da zama sai dai ya je gidan mai kuɗi ya dan nemo abin da zai ci amma kuma ya dawo karen talaka bai taɓa koma gidan mai kuɗi ba amma yanzu matar talaka tana koma gidan ma gidan mai kudi dan talaka yana komawa mi gidan mai kudi yayi tawaye ga iyayensa kaga nan kare ya fi shi mi ya fi shi amana shi yasa dole tarbiyya abu ce wanda yake har dabbobi ana yi ma ita abu na gaba sai abinda ake nuhi da tarbiyya mas'uliyya in an ce mas'uliyya nauyi wanda aka dora sa'ala ya tambaya daga nan kalmar ta samu asali yas'alu yana tambaya sai an ka ce mas'ul wanda za a tambaya to sai aka ce mata mas'uliyya shine suke kira wato al-masdaru sina'i a dora nauyi akan ka a dora nauyi akan dan adam wanda kuma wannan mustalah sai turawa suka ɗauke shi sai suka maida shi nasu sai suka ce responsibility ko responsibility yan an ce responsibility ko responsibility sai a ce wai ɗaukan nauyi a ɗora maka asalin shi wato daga reponder ne reponder mai ba da amsa amma responsible abulkin nan shi kuma english ne sai ana cewa able to do something yana da ikon da i am able to do that ina da ikon da zan aikata wannan kenan sai an ka ɗauko respond wanda zai karɓa able amsa ashe in an ce maka mas'uliya kai ne wanda za a tambaya in abu ya yi kyau ko bai yi kyau ba to amma abinda muke mantawa wane lokaci ne za a yi wannan tambaya tunda ya ce za a yi tambaya ya kamata mu san wane wuri ne za a yi tambaya sannan kuma a wane lokaci ne za a yi tambaya to tarbiyya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadithi wanda yake cikin sahihul bukhari da sahih muslim hadithi na ibnu umar yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan kuma su kiyo kuke kuma Allah zai tambaye ku akan abin da ya ba ku kiyo ashe sai ka gane cewa wannan nauyin da aka dora ma za a tambaye ka ne a ina a farfajiyar ranar tashin alkiyama sannan kuma a wani lokaci a alkiyama ita ko kiyama ita ce ranar da kowa zai zo ma Allah bai da wani titar illa bawan Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda kai ka dan kiyama ka zo ka ce ma Allah ni ne president kayi kaɗan ka zo ma Allah ranar tashin alkiyama ka ce ni ne minista kayi kaɗan ka zo ma Allah ranar tashin alkiyama ka ce ni ne alhaji wani kayi kaɗan ka zo ma Allah ka ce ni ne malam wani za ka zo ne a matsayinka na bawan Allah abinda zai tseratar da kai shine aikinka to sai mu gane cewa ashe da aka ce matarbiyya mas'uliya nauyi da aka dora ma wanda za a tambaye ka wallahi ba irin tambaya bace ta nan duniya kun san daga cikin a nan duniya idan za a yi mutum tambaya a aji hankalin shi na tashi ko baya tashi yana tashi ko to a duniya in za a yi ma tambaya a duniya in za a yi ma tambaya a aji abinda aka karantar da kai na wannan shekarar ake tambayar ka ko ana tambayar ka shekarar da za ta zo za a tambaye ka shekarar da kuma ta wuce a'a sai a ce abinda aka karantar da kai shine za a tambaye ka ban sani ba ko kun fahimci magana ta to a lahira tun daga ran da kan balaga har ranar da kan mutu sai an tambaye ka abin da ka aikata shine babban tambaya wadda dan adam zai shirya ba tun daga ran da kan mutu kan balaga har ranar da ka koma ga Allah in ka shekara 60 za a yi maka examen ko composition ko jarabawa ko exam na shekarun da ka yi a bisa doron kasa kun ga al'amarin ba karami ba ne to gabar da nake son in dan yi bayani a kanta shine kurakuran da muke yi a cikin tarbiyya don wannan yana da muhimmanci an gane ko kurakurai al'akhta kurakuran da muke aikatawa a cikin tarbiyya ta mu ta yau da gobe wannan su ne za mu dan tabo waɗansu daga cikinsu abinda lokaci zai iya bamu na farko shine cewa kuskure na farko da muke yi cikin tarbiyya shine ba mu yarda da cewa muna yin kuskure ba hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu bani adama khata dukkan dan adam yana mi yana kuskure bature sai ce l'erreur est mi et humain dan adam duk yana kuskure amma yanzu sai mutane suka ce su ba su kuskure shi ko Allah shine baya yin mi baya yin kuskure annabi Musa ce la yadhillu rabbi wala yansa Allah baya bacewa yayi kuskure sannan kuma Allah baya mantuwa to mu kuma da yawan mutane yanzu sun ɗauki riga Allah sun sa dan in ka ce mutum yana mantuwa sai su baka a ai ban mantuwa ni ban mantuwa to in baka mantuwa ka zan mi in ka ce baka kuskure ka zan mi ka zan Allah domin Allah shi ne baya yin kuskure to idan kai yarda za kana yin kuskure a wannan lokacin za ka yi za ka gyara amma idan baka yarda ba kana yin kuskure to babu zancen ka gyara to wannan ita ce babban matsalar da muke ciki yau ga aramomi nan gaba gare mu za ka ga wani na karatun alkur'ani bari mu fara da kawo da muko shi kenan sai ga arama ya kuskure cikin karatun alkur'ani sai wani dan uwan shi ya gyara mishi sai ya yi hushi to mi annahu shi Qur'anin Allah ya kira sa wa inda hula kitabun aziz littafi ne mabuwayi ya buwayi duk duniya to kai sai ka ce kai ba ka yin kuskure cikin karatun alkur'ani kina ka buwayi littafin Allah ko ka buwayi alkur'ani ke don haka idan mai karatun alkur'ani ya ce shi bai daina yin kuskure ba to haka sai uba cikin gida sai ta shi ba yin kuskure sai 'ya'yan shi su ɗauki wannan tarbiyya da ita za su girma su ma ba sa yin kuskure matar gida ba ta yin kuskure ga shi ko kana karanta kana cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah kada ka kama mu in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure to daga lokacin da kace ba ka yin kuskure ka kama hanya ta halaka kuma zaka halakar da waɗanda za su yi koyi da kai dan haka idan kai yi kuskure sai ka ce eh wallahi wannan kuskure ne nayi amma abin da ya kamata to a gyara to wannan shine cin nasara a gare ka shi yasa kuke ganin annabawa an yadda da cewa ba sa yin kuskure a cikin isar da saƙon Allah haka ne ko ba haka ba amma wanda ya fi kowa hankali a duniya cikakken hankali akmalun nasi aklan shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'zamun nasi darajatan wanda ya fi kowa daraja shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'lan nasi manzilatan wanda fi kowa matsayi mai girma madaukaki wane ne shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma wani lokaci sai yayi ijtihadi sai Allah ce a'a bar shi ga wanda ya dace kai wani ne cewa wannan magana tana da girma a'a ba ta da wani girma bari mu shiga Qur'ani amma ammin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne abu talib ya yi yaye musulunta ya kiya har ya mutu akan shirka ko ba haka ba sai annabi ya masa istighfari ya nemi masa gafara sai Allah saukar da aya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم التي ما كان للنبي بيداتي غا النبي با وال... وأجل في دوانا النبي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا دماسوا إيماني أن يستغفروا للمشركين سنيما مشركي غافرا walau kanu uli qurba ko da sun kasance makusantan su ne don mi Allah ce min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa su ɗan wuta ne kaga annabi yayi wani ijtihadi an ce ya a bar shi tana yiwa suna da shubuha sai Allah ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya ai istighfarin annabi ibrahim bai kasance ba sai alƙawali da yayi ma babansa dan ya ce sa astaghfiru laka rabbi zan neman maka gafara ubangiji na falamma tabayyana lahu shi annabi ibrahim lokacin da ya bayyana gare shi annahu aduwwul lillah baban shi makiyin Allah ne tabarra'a minhu sai ya nisanta ya barranta daga gare shi shi yasa annabi ibrahim cikin suratu ibrahim arwai wato Allah ya bamu labari cewa ya neman ma iyayen shi gafara yace rabbighfirli wali walidayya ko walil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah ka gafarta min ka gafarta ma iyayena ya cika alƙawalin amma daga lokacin da ya zama to makiyin Allah ne bai ci bai sake masa addu'a ba mun fahimci wannan da kyau ko yan uwa to kaga wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyu an zo an yi yaki an kama waɗansu mutane sai aka ce to yanzu shin karkashe su za a yi ko kofan sa za a karɓa sayyidina umar ya ce a sa takobi a ɗebe kanunsu saboda mi saboda musulunci kafin rai in suka ji haka su ji tsoro sayyidina umar ya ce sayyidina abubakar ya ce a abinda ya kamata shi ne a sake su ko a amshi fansa saboda mu samu kuɗi mu sai makamai mu yaki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai karkata zuwa ga ra'ayin Abubakar sai Allah ya saukar da aya a cikin suratul anfal ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhila fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu 'azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum 'adhabun 'azim ma kana lin nabiyyin ma kana bai kasance ba linabiyin ga wani annabi an yakuna lahu asra ya zamanto yana riko da wato ribabbin yaki wanda aka kama prisoner da gyar hatta yuskhina fil ard har sai yayi mi ya kore wajen kashewa ashe abinda ake so a kashe su sai Allah turiduna aradu dunya kuna son abin duniya wallahu yuridu al-akhirah shi ko Allah yana son ku da alkhairin lahira والله عزيز حكيم الله عزيز مبوايني حكيم ما هكما لولا كتاب من الله إن بعدن دا للتافي با كون ربوتو يو gabata daga Allah sabaka lamassakum da Allah ya kama ku fima akhaftum ga abinda kun ka amsa azabun azim azaba mai girma wa ake ma wannan magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ji wannan da kyau bari mu ƙara bada misali na gaba munafikai za a je wajen yaki sai su zo su kawo uzuri munafikai sai su kawo uzuri wani ya zo ya ce yana da matsala kaza a ce tafi wani ya zo ya ce yana da matsala kaza tafi sai Allah ya ce ma annabi afallahu anka Allah ya yafe maka amma lima azinta lahum sai da an ka gabatar da yafewa sannan aka zo da zargi lima azinta lahum dan mi kai musu izini hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu sai masu gaskiya sun bayyana gare ka wa ta'lamal kadibin sannan kuma ka san makaryata kun ga ayoyi suna da yawa abubuwan da Allah ya ce ma annabi mu yasa yayi kaza abasa wata walla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra sai auren da aka yi na Zaid bin Haritha wanda kuma daga baya Allah ce annabi zai aure ta ya tsaya bai yi gauga ba ko yana abu Allah ce a'a wa idh taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى ‘yan uwa waɗanda ayoyin da na kawo a nan ba baƙi ba ne gare mu ta fuskar karantawa ko ma'ana amma baƙi ne ta gane cewa suna da alaƙa da ɗan adam yana iya tafiya kan wani ra'ayi ra'ayin nan ba shine mafi dacewa ba a ce mai ya dawo ga wani ra'ayi to in Allah ya ma annabi haka kai wane ne kai da za a cewa duk abin da ka zo da shi dole sai an karɓe shi shine mafi dacewa wannan shine abin da ya kaɗa mu cikin matsala kana tare da abokananka in kai yi kuskure ko da ka fi su musamman yan boko wani in yayi boko ganin ya kai duk sauran abokan shi kamar awaki ne ko kuna sa awaki ne ko awaki ko tumakai sauran duk hadda alaran momin gani suka yi duk banza ne saboda shi shina jin faransai kaga matsala ce a gidanka idan ka yi kuskure sai ka dace cewa ka yi kuskure musamman tsakanin mata da miji wallahi abin nan kuskure ne ni amma dai ba a kan sarai na bane kuma dan adam yana yin kuskure to ya za a yi a gyara shikenan amma sai kai yadda da cewa kai ba ka yin kuskure to daga nan an samu matsala haka shine ya kai mu halaka yanzu a cikin kasashen mu turai dan adawa ana murna da shi kun san ko me yasa saboda dan adawa idan ya faɗi kuskuren gwamnati daɗi take shi sai a duba a gani shin kuskuren nan ya faɗi ne ba kuskure bane don adawa ya faɗa ko ko hakikatan kuskure ne idan kuskure ne sai gwamnati ta gyara ta ci gaba malam bahaushe ce gyara kayanka bai zama sauke mu raba idan kuma ba kuskure bane hasara ta ɗauke shi an huta shi yasa maki yana da amfani a rayuwa a garin nan da kake in ba da kake da makiya ba da abin kunya wanda za ka yi yana da yawa amma saboda kana da makiya inda ka wata magana sai ka ce kai ya sai in gani babu wani babu wani babu wani a a sai suna da amfani da ba dan su ba da ka aikata abubuwa na ashe masu yawa amma saboda tsoron makiya duk inda za ka tahiya duk aikin da za ka yi kafi jin tsoron su ma da Allah subhanahu wa ta'ala don kana ganin Allah shi gafurur rahimun na kuma Allah na suturta ka su ko waɗanda wallahi suna jira su ji abin da ka ce su baza ko ba haka ba su balbaza ka Allah kai mu sai to yan uwa wannan ɗaya ne daga cikin kurakuran da muke yi cewa ba mu yarda muna yin kuskure ba daga cikin kurakuran da muke yi na tarbiyya ya ku yan uwa musulmi a gurguje zan bada su shine cewa muna ta'allakantar da tarbiyyar mu ga kasancewa mu ga wuri duk mutumin da yake nuna in yana nan ne za a yi to bai yi tarbiyya mai kyau ba kuna fahimta ta wannan muna yin shi ban ma sani ba yanzu sai ka iske uba ko malami yanzu ku dibi ɗaliban mu makaranta bari in ka bada misalai da ɗaliban makaranta saboda kada a ce ina son rai yanzu malami idan aka tsinkai malam tafe yara sai a ɗauki allo sai a ɗaga murya idan sama ujakat ana yi da wallan ya wuce sai a ce wai bulala suka tsoro ta wallan amma su ba su tsoron allah da shi ake karanta alkur'ani saboda shi lukman al-hakim ni ya gaya waɗansa ya ce ya bunayya ko ya bunayyi tunda akwai kira'o'i daban-daban ko ba haka ba kawai aran mai jina ce ya bunayya ce a'a mala ya bunayyi yake kira'o'i ne daban-daban guda goma ai hattara an ramomi an gane ko kira'a goma sun ka inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam almuhimmu dai na akwai ya bunayyi akwai kuma ya bunayya sannan kuma akwai ya bunay ina fata an fahimci sai an yi hatta wato waje na kira'a guda uku annan ya bunayya ya kai karamin dana ko ya bunayyi ya kai karamin dana fasara bata canza ba yace innaha in taku mithqala habatin min khardalin a wata kira'a in taku mithqalu habbatin min khardalin domin imamu nafi' da imamu abu ja'far sun karanta in taku mithqalu haka kuke karantawa akwai kuma in taku mithqala domin kanakin nan a cikin larabci akwai tamma akwai kuma naqisa idan tamma ce sai a ce in taku mithqalu habbatin ai in wujida in an samu in taku mithqala kuma ay in takun mithqala habatin min khardal ay in takun al ma'siya aw al fi'la idan ya kasance abin da ka aikata gurgudun mithqala habatin gurgudun habba kwaya ba ga kwayar da ake tauna ba mai sawon mayi dan abu ana cewa kwayar hatsi ko kwayar dawa min khardalin na khardal khardal wani kwaye ita ce da ake cewa kwaima domin wasu na cewa mithqala habatin min khardal ta ce kwaya ta zarra nan ba zarra ake cewa ba wadda fassara sai kun canza ta khardal daban zarra daban amma na ana so an maka komi karamcin abu saboda cikin tafsiri ma bari ma nan ma akwai ta matsala wajen fassara zaka ji wani ya ce zarra tunda alqur'ani ya faɗi mithqala zarra inna allaha la yadhlimu mithqala zarra Allah baya zalunta ko da gurgurdon azzarra sai a ce menene azzarra wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce tururuwa ake nufi wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ana nufin zarra shine a lokacin da aka bude window akwai wasu ƙananan abubuwa da kace gani tsakankanin wato kafafe na rana waɗanda suke shigowa ta window akwai wasu abubuwa ƙanana to su ake kira zarra waɗansu suka ce zarra shine abinda ba a gani da ido sai an sa wannan abinda da suke kira microsoft shine zarra ma'ana karami ido ma baya ganin shi Sheikh Ibn Uthaymeen da yazo sai ya ce wanda ya fassara zarra da cewa wannan abin wanda ake gani da microscope kuskure ne dalili kuma saboda a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wannan abin kinan ko fassara shi da shi ka fassara shi da abin da sahabbai ba sani ba kinan ko ka fassara shi da tururuwa ko ka fassara shi da mi da wannan karamin abin wanda ake gani ta wato kusuwar window to amma sai waɗansu malamai suka ce a'a idan ana nufin zatin shi to haka ne amma idan ana nufin karamin abu to babu matsala karamin abu wanda ido baya gani sai ta fuskar rana ko ko sai an sami microsoft duka da yana ɗauka in karami ake nufi to nan da yawa daga cikin fassarar da muke yi ma alkur'ani sai mu ce zarra shine abu mafi karamci ko ba ka muke cewa ba sai mu ce shi ƙwayar zarra ita ce abu mafi karamci ko ba ka ake cewa ba to wannan fassara kuskure ce zarra ba ita ce mafi karamci ba wani zai iya cewa to ga sabon magana ce ban taba jinta ba haka ne kuma haka ba to dalili kuma ta saba ma alqur'ani Allah ce wa ma takunu fi sha'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ستمين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين كاغا ولا أصغر كودا ما في كرمتا دك ذرة أشياء أكوين أبين دي في ذرة زما كرمي wannan tafsiri akwai kuskure cikin shi cikin tafsiri zan ka ci gaba da baku misalai sai ka ji an ce maka ai wanda ya kowa kuɗi duniya wane ne shi aka ce duniya ba a taɓa mai kuɗi irin ƙarfi ba ko a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato qala inna ma utituhu aw la ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a akwai wanda ya fi ƙaru na tara dukiya ƙur'ani ne ya faɗi wannan kaga sai zama to cikin fassara Qur'ani kuskure cikin fassara hadisi kuskure a to dole ɗan adam muke amma ba mu yarda da muna yin kuskuren ba shine ya jawo mu da wannan matsala abin da ya jawo mu da cikin wannan misalai ne bayan Luqman ya ce ma ɗansa in takum mithqala habatin min khardalin ko in takum mithqalu habatin min khardalin fatakun fi sakhra abin nan kayi shi ne a cikin dutse aw fi samawati ko a cikin sammai aw fil ard ko a cikin ƙasa sai ya ce maɗane ya ci bi Allah Allah zai zo da ita ranar tashin alkiyama mi lukuma da yake so ya koya maɗansa bai ce mai ba idan kan yi ina nan zan baka kashi yanzu munan abin da kake cewa waye kaza gidanka to duk wanda ya sake yin kaza ina cikin gidanka sai na yi maganin shi to in babu ka nake da ba a aikata kenan shi yasa sai tsoronmu ga iyayenmu da mazaje sai ya koma nasu ne ba na Allah ba idan mai gida yana nan za a yi sallah cikin lokaci ko ba haka ba da an ji ma ka taho an ji kukan mashin ko moto wanda kake hawa sai a ce ga babanan sai a ɗauki buta tun da ajiyar kiran sallah da ya zo da makile ne yammace ya ɗauka sai a ce kudi ba ya tafi sai a aje buta saboda mi saboda ya ce in yana ga gida mutum bai yi sallah ba za su haɗu kenan in baya nan shi kenan ban sani ba ko kun fahimta dole sai ka mai da tarbiyyarka ga mutum ka mai da ta ga Allah ka ce mai Allah ya sani ko ina nan ko ba na nan ko na mutu ko ina da rai shi yasa za ku ga mace idan mijin tana nan za ta kula da addini o yaya idan babansu yana nan za su kula da addini saboda mi saboda ya ce in yana nan in yayi balaguro kenan gidan da aka karatun Qur'ani sai shi koma wurin kasar gidan orchestra yanzu kowa abin da gida ma zai aikata kuskure ne babba ka ta'allakantar da tarbiyya da kasancewa ka ka nuna musu wallahi ko ba na nan Allah yana nan ɗalibai ka nuna musu cewa ku ji tsoron Allah ku yi karatu ba sai in mallan ya taho da bulala ba amma an tsinkai mallan a yi kuwa a daga murya in mallan ya wuce to kenan mallan ake ma karatu ba ma wai shi Allah ana ganin kamar ma kenan babu shi nan ko kokan abasa ko ce irin tarbiyya ba ce ana ba da tarihin wani malami wannan malami ya karantar da ɗalibai to cikin ɗaliban shi guda biyu yana son ya jaraba su sai ya ba kowane zakara ya ce kai ka je ka yanke min wannan zakara inda kowa bai gani kai ka je ka yanke min zakara inda kowa bai gani guda ya je da zakara minti goma ya yanke ki zakara kawo mallam guda ya yi yawo ya yi yawo ya yi yawo ya yi ni ɗaya ya dawo ce wa mallam shi ha ya kasa samun inda zai labe a cikar ni ce ka labe inda kowa bai ganin ka ya ce to mallan duk inda ni je Allah subhanahu wataala yana gani na ya ce to ka gane karatu amma shi wacce ya ce to kawai yinti biyar ya labe eh kuna fahimta da kyau dan haka daga yanzu in za ka nuna ma mutum tarbiyya abu biyu za ka yi mishi ka nuna mai Allah ya san abin da yake aikatawa kuma ka nuna mishi illar wannan abin don Allah ne yake nuna muna abu kaza bai da kyau saboda kaza wala taqrabu zina salatami innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kan ku kusanci da nazon zina abu ne mummuna ashe nuna ma mutum abu bai da kyau shine adda muhimmanci ba wai ka nuna mai in ina nan ba a yi ba wannan kuskure kuma illa man rahimallah ba kowa yake tsira daga cikin shi ba ‘yan uwa wannan gaba kada ta jamu kwarai na ɗan ba da misali ne saboda abubuwan suna da yawa daga ciki kuskuren da muke yi wajen tarbiyya an gane ko shine cewa mutane suna son su su zanna banza kuma 'ya'yansu su zanna gari kai ka ce yanzu ƙannanka ko da 'ya'yanka ka su yi misali da kai kaga mutum na shan taba pus pus pus pus pus pus in ya ga kane ne na shan taba sai ce kai ba da son iskanci to ba ka son iskanci kai ka aikata iskanci koko mine ne iskancin shan taba ko to kira kira ka fara sha'irin larabawa ya ce idha kana rabbul baiti bil qabli dariban fa shi mato ahlul baiti kulluhum raqas idan uba ya dauko ganga yana kadawa cikin gida yace duk masu duk yan gida aiki sun taka rawa ko ba haka ba idan kai kan nuna abu bai da kyau to kai ne kamata ka shiga gaba shi yasa annabawa da Allah ya turo da suke wa mutane tarbiyya idan suka ce ayi kaza suke shiga gaba in suka ce abu kaza bai da kyau suke shiga gaba wajen gudun wannan abin amma mu yanzu abin da ke jawo muna matsala musamman malamai masu wa'azi kai malam yanzu ka ja ayoyi ka yi ma mutane cashi kuma abin nan da ka ce da ka sauka kuma sai ka yi kana cewa malam samari sun lalace sai hira da yan mata ko kai mallan ya hanka kirga an san kana da budurwa sun kai biyar can kana da guda can kana da guda can kana da guda ba ai kuma ka rushe aikinka yana da kyau in ka ce abu yana da kyau to a ganka gaba yana da kyau in ka ce abu bai da kyau ya zama to kai ka fi kowa gudun shi amma bai dace ba kai kana wa'azi gidan rediyo ko tv ko masallacin juma'a ko a masallaci ko ba a ina ne amma waɗanda suke rayuwa tare da kai ai su sun san ka kana yi ko ba ka yi idan kana aikatawa kenan kana rusa abin da kake faɗa ne domin idan kana da hankali ya kamata a ce maganar ka ta dace da abin da kake aikatawa amma bai dace ba aikinka ya saba mafaɗarka to ka koma kana aiki irin na munafukai domin munafukai su za su zo su ce a waina da kyau kuma ba sa yi ga ba kaɗan bane aikin su ya saba mi ya saba mafaɗarsu faɗarsu kuma ta saba mi ta saba ma aikin su ina fata an fahimci su ce a yi kaza kuma su ba sa yi su yi kaza su ce sun yarda da kaza kuma ƙarya ne ina fatan kuna fahimta to don haka yana daga cikin kuskure da muke yi sannan daga cikin kuskure na gaba yan uwa wanda muke yi na tarbiyya shine cewa wani shi yana son ya zan nagari amma baya son ƴaƴan shi su zan nagari in nace baya so ba a zuciyar shi ba a aikace yanzu nan za ka ga mutum ya tashi sallar asuba ya buga alwallahi masallaci ya kama zikiri sai sahiya ta waye yana da kyau kwanci zikiri haramun bane inda an yi yadda Allah ce kuma yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya karanta amma matar shi ta yi sallar asuba bai sani ba ɗiyan shi akwai katta waɗanda an geto sun yi sallah babu ruwa to kai kana nufin yanzu kai ka je ka yi sallah ka rike tamzaha ka yi zikiri ka bar matarka da ƴaƴanka ba su yi sallah ba an ka tai lahira kana nufin Allah ba zai tambaye ka ba zai tambaya shi yasa dole ba wai kai kadai ake son ka zan nagari ba a'a su ma waɗanda suke bayan ka kai kokari su zan nagari to sai ka iske wani shi taka ne ɗaya shi kai mutum ne na da shago ya kawo yaro in an ka kira sallah sai shi a rallashi shi da masallaci amma mai maimakon shago yaron bai damu ba bai damu da shi sallah ba sai an ka tai lahira kana ganin ba za a tambaye ka ba kenan nan a kama maka kuɗi kai ka kame lahira shi yaro shi tai jahannama ka ci ribar ka damce kuɗi ha kuma shi yaro ya tai jahannama tunda ba da gida ka kawo shi ma ya balaga duk an mana eh ina muka kula da su da yawan mutane suna zuwa sallah asuba wasu amma babu da wuya ka samu wanda ke tada matar shi da ƴaƴan shi su tashi su zo su yi sallah wallahi Allah zai tambaye ka don haka dole ka yi ka zama nagari sannan kuma dole ka yi ƙoƙari kaga ka tarbiyyar ka ɗauki nauyin da Allah ya ɗora maka a kan ‘ya'yanka ba ma ‘ya'yanka ba yaron da ke ƙarƙashinka a shago waɗanda suke maka aiki lokacin sallah ya yi ka ɗauki ‘yan aiki za su yi maka ginin gida lokacin sallah ya yi sai ka ce a aji a ta yi sallah yau da wuya ka samu wani ɗan kwangila da wuya ka samu wani mutum ana mishi ginin gida ko malami ne lokacin sallah ya ce masu aiki ku je ku yi sallah Allah zai tambaye ka kai ma kana da hannu ciki su za a tambaye su me yasa ba ku yi sallah ba kai ka an ranar lahira ka zo ka ce ma Allah Allah gina ne ka yi ina kwadago shi yasa abban je ni sallah ba kai da kanka san wallahi in ka bada wannan amsa kariya kake ran tashar kyawa kai kuma kai ka dan ka ce Allah saboda ana mini gini ni ce ka ai aikin ka kowa ne ne kai to wannan yana daga cikin kurakuran da suke yawan afkuwa mutane su damu da su su je su yi amma ba su damu ba da su yi mi da su ce wani ya je ya yi kuma dole Allah ya dora musu wannan nauyi wallahi in ka kama wannan hanya to ka ɗauki hanya wadda ba ta da kyau daga cikin kurakuran da muke yi yan uwa a cikin tarbiyya shine cewa tarbiyyar ba mu fahimce ta ba birikin da ba fahimce ta ba ita tarbiyya ba abu bace wanda ake sama lokaci da yawa mutum yana da yaro karami ya yi shekara biyu uku yana kokari sai ce yaro na bai jin magana ɗanka da za ka shekara ɗari a duniya ɗanka yana da shekara tamanin kana ya kai mishi tarbiyya tarbiyya ba ta ƙare ba ne da ɗanka ya kai wani munzalin girma ka ce a shi ke na irin da tura sun ka ce da ya kai 18 town ya kai major ba a yi mishi magana ba ya gaya maka ɗanka idan yana da shekara arba'in kana da shekara sittin za ka kira shi kai mai tarbiyya me da yi akan wannan ba ba haka ba ya kamata mu ba da dalili annabi yaqub Allah yake ba mu labari a cikin suratul baqara Allah ce am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون يعقوب متوى تايو مسا كسا سيتترو يا إنسا قد أقوم شابي أنت دكا سو النباواني أي ساباني أما شي النبي يوسف متفق عليه شي النبي شنا تكين سكو to annabi ne kuma ka san dai wanda aka ba wahayi ba a ce za a yi tabiya kai a hankalinka amma sai annabi ya kuma tattara sai ce mata abudu da min ba'di idan na mutu ba za ku bauta ba saboda shi na son shiga da tarbiyyar da suke akan ta da ya mutu za a ce baba ya mutu a dace gida kowa shi da hanya ta yanzu babu gaisuwa dama shi ne aka jira shi mutu saboda da yawan mutane yanzu abin da ya sa suka hankuri suna shiga cikin kofa gida wani lokaci uwa ɗaya uba ɗaya wani lokaci uba ɗaya wallahi ran tsoho na kowa jira shi kai tsoho shiga ƙasa shi da tashi hanya ya ce mata abudu da min ba'di ba ku ba za ku bauta ba bayana qalu na abudu ilahaka suka ce zamu bauta ubangijinka abin bautarka Allah subhanahu wataala wa ilaha abaika ubangijin iyayenka Allah akbar Ibrahim wa Isma'il wa Ishaqa ilahan wahida ai abin bauta guda ne wa nahnu lahu muslimun mun mi kauya gare shi to kaga ashe annabi ma ana mishi tarbiyya nan kusa kusa muna garin magariya ko daga magariya daga magariya zuwa Kano akwai nisa kilo 200 da wani abu ko akwai wani malami a garin kano ya zo da wasu ababe waɗanda munana ko ba haka ba sai da aka tara manya-manyan masana aka nuna mishi kuskuren shi aka yi masa tarbiyya duniya ta shaida haka ba sani ba ko mun fahimta tarbiyya ba ta tsayawa cewa dan ɗanka ya girma ka kai inda ba za a yi mishi tarbiyya ba ba haka nan bane ba haka nan bane ana mai ɗa tarbiyya ko da ya shekara arba'in ko ya shekara 60 sai a kira shi a mai tarbiyya sabanin mu abinda muke tunani da ka shekara uku hudu yaron kai na baka wahala sai ka ci yaron da ya bada wahala ko in bashi ba mai hukumar shaki nauyi da Allah ya dora ba sai inda ka kasa in shekara dubu za a yi kana raye haka na za a tahiya Allah da ya dora ma dole sai ka yi amma kawai yaro shekara goma shekara goma mika yi annabi nuhu shekara 950 ya shida mutane da tarbiyya Allah ce walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabita fihim alfa sanatin illa hamsina ama shekara 950 yayin shi na musu tarbiyya to kai shekara nawa kai kawai shekara uku suka ce kagaji kagaji mi kuma yanzu ya'ya bayan wannan gari ka wani za ka haihuwa to kai da kan gaji da guda a ƙara da aikin wani ya taho balle in ka ƙara wani balle in ka ƙara wani ashe kai baka cancanta ka zama to uba ba yan uwa mata tana yi mamijinta tarbiyya matar fir'auna musulma ce ko kafira musulma ce nasi na alkur'ani musulmi na yi makafiri tarbiyya ko bai yawa yana iyawa muna yanzu duk muna Allah ya dora ma nauyin kafirin duniya gaba ɗaya mu dawo su ga addinin musulunci to amma lokacin da tarbiyya ta tashi daga ƙasa zuwa ga sama ya bambanta lokacin da ta taso daga sama zuwa ƙasa da yawa daga cikin ɗalibai da kuma abin nan mata ita ke ƙarƙashin miji ba za ta iya cilasta miji ba amma akwai hanyoyin da za ta bi ta nuna mishi abin nan bai dace ba cikin uslubi da ladabi wanda shi ne da dama daga cikin ɗalibai suka rasa a yau annabi ibrahima da ya tashi gaba mashi na shirka ya ce ya abati lima ta abudu ma la yasma wa la yusiru wa la yughni anka shay'a ya kai baba dan me kake bauta ma abinda kaga sai ce ya abati ya kai babana sai da ya bashi matsayin shi mu kuma yanzu baka ba tsoho matsayin shi kuma kana son ka ce abin ga a'a ko da zaka kwatanta mai ka bari ku kibanta daga kai sai shi ba ma sai ka nuna kai ka san wani abu ba to amma yanzu da karatunmu na makaranta da karatunmu na boko abinda ake nuna maka in babanka bai iya faɗin abu da faransai ba kai dariya da zaran babanka ya ce "Ah, an ka kawo koshiya ya ce kuya sai ka ce kai baba ma shi ko sunan wai koshiya bai iya faɗi a faransai ba wai kuyar ka ce bai iya ce "Crap." suna nan suna dariya iyayensu kaf duk wanda baban shi faɗi abu ba daidai ba ko takardar haihuwa ko da abu sai ka ji ake ce da dariya wai wato ga wani abu na wani wani mutum na wani bai iya faransanci ba to ai yin faransai ba shar'i ne shiga aljanna ba sannan mai umarnin faransan da kaka kai da baka ilimo kanka abinci ba katon kaddara cikin gida kullum sai dai a baka mai umarnin faransan ka haka ɗaliban ilimi idan wani babba ya yi kuskure ba zuwa za a yi gidan rediyo ba kai tsaye a haushi akwai abin da ake ce ma ladabi ka nuna mutum kuskuren shi kuma ba dole bane sai an yi fitina in ka jiman makka ba ta iya karatun fatiha ba idan mutum bai iya karatun fatiha ba akwai sallah babu don fatiha mine ne rukuni ce to ba ka cewa mamma bai iya karatun sallah ba ce mamma na ga an buɗe makaranta ta tsohi wuri kaza ya kamata a ce kun tafi wannan wani uslubi ne dan in kana jin kumiyar in kana jin kumiyar yau ka gaya mata gaskiya kiyama in ta taho gaban Allah an kace bata iya sallah ba ka isa ka hidda ta baka isa ba wallahi kowa shi shirya aran mumi a koma gida ba wai ka karantar da 'ya'yan unguwa ba ka binciki gidanku ka binciki gidanku yin ayyar fatiha da kyau yan uwa lokaci yana tafiya mas'ala ta karshe wadda zan kawo don maudu'in yana da tsawo kwarai Eh, mas'ala ta karshe shine cewa galibinmu muna kula muna kula da tarbiyya ta jiki ba mu kula da tarbiyya ta ruhi ta tsarkake rai dan adam da Allah halicce shi yana da rai yana da gangan jiki ko ba haka ba to da yawan ɗalibai sun damu da gangan da yawan mutane gangan jiki ce ta dame su yanzu sallah babba ta wuce ko abinda mutum yake gani abin kumiya gare shi shine a ce bai samu rago ba ko musu ko sata zai yi ko rance zai yi sai ya samu saboda shi ma ɗaya ne su samu nama su ci Allah shi karɓa ka Allah shi karɓa wannan wani sha'ani ne can da wani ka da muka sai ma ƴaƴanka gezna ko ka siyo musu shadda mai tsada shine abin da ya dame ka matar ka ka tasa sutura da tafi ko ta wuce mata tsada a garin nan shine abin da ya dame ka kaga gidanka a ce shi daga cikin manya-manyan gidaje an ka AC an sa shi da abinda ka damu da shi amma ɗanka tare da duk abinda ka tara masa na duniya da ya fito bakin kofar gida yana iya zafin kowa saboda bi saboda ka damu ka gina gangan cikin shi ka damu ɗanka ka biya mai lankwal ta jika ɗari biyar saboda zai zan deji amma makaranta an an ka ce goma na laraba sai a ce kai mallaman nan kullum a ce goma na laraba kullum a ce nan na hau hanyar aljanna take ɗanka ana neman mishi aljanna ne kuma ya mutunta ka saboda lakwal har a zo doktora da profesora baro zancen Allah da iyaye da a girmama iyaye da na gaba nan na za a ce ma yaro shi koyi karanta alkur'ani ya san darajar baban shi da mamman shi a koya mai yadda kana cikin kabari zai yi maka addu'a rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'mini na yawon ya kuma hisab wancan kuma sai a koya mai a ce da kazan dizuitan yanzu ba sai dizuitan ba ong ong suna nan duk wanda baban shi ba shi kashi yanzu ya faɗa muna ban faɗin wani gari nan cikin nijar 'yan kare haƙƙin ɗan adam suka zo yake nan tsawa kun so suna ɗaukan mutanen waɗanda aka yi masu halayar wani irin mai ɗan irin ɗan tubarau kuke cewa ko madubi ko gilas ko ver ya zo da gilas kin shito nous sommes les agents de trois de l'homme mu ne masu kare haƙƙin ɗan adam duk wanda baban shi ya ba shi kashi ya gaya muna mu je a yi shari'a ɗaure baban shi sai mm ko sai m biyu aji na biyar a primary school shi kenan suka yi bayanan su suka kare yanzu sun daga za su tafi sai wani yaro ce ina da tambaya sai suka dawo suka yi tsaye dada mai dan tubaro dan ka gyara an ce wiwi difficult ya ce idan babana ya bani kashi sai ni zo ni gaya muku sai an ka kai shi an ka ɗaure shi to gobe da sahi uban wa zai bani kuɗin kai Boko. Babban musiba iyanka ba su da tarbiyya shine babban musiba. Kuma shine abin da bamu damu da shi ba. Iyanka sun iya karanta Qur'ani bai dame ka ba, amma in ɗanka iya Faransai yau da yawan uwaye idan 'ya'yansu ba su je lakwal ba ana iya raba gari a raba alaƙa shi ɗauko sanda ce barmin gidana amma dan dan shi bai taimaka makaranta ba sai ce kai to ba dai ka ina sallah ba kai zaman ka iya shi shi kai karatu ba dai ka samu duka karatu ba saboda mi saboda ya damu da shi gina jiki lakol riga gida ac fakcir ta ruwa fakcir ta wuta wanga duk jikin shi ne kake ginawa amma ruhin ɗanka ya zamanto hafizin alkur'ani ya san fassara alkur'ani ya haddace hadisai ya san fassara su ya san shari'ar musulunci ya san tarbi girmama na gaba bai dame ka ba waye asara sha'ir ya ce ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi atatlubu ar-ribha fima fihi khusran alayka nafsaka hadhib an fada'ilha فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان yace ya khadimal jism ya kai mai majiki hidima abinda ya dame ka kai mai jikinka hidima ka ci ka koshi ka yi bilbilbil ka to kana kallon jikinka cikin mutane gayu masu ɗauka ƙarhi a ɗauko tiyar wake a dafa ana ɗauka ƙarhi da mutsa su hito ana tahiya ana abin nan in ma ya haɗu da baban shi ma shi na iya gani ya kamata ya dan dukuze shi gani kan hali
Duk an wannan.
khadimar jismu kenan wanda ka son yi ma jikin shi hidima jikin da za a sawa cikin kasa ta canye shi kullum abin da ya dame ka jikinka ya ce kanta shi kare khidmatihi so nawa ka yi bakin ciki ka yi wahala saboda neman ma jikinka hutu yau duk abin da ya sa mutane suke samun takaici da bakin ciki in sun rasa wani abu ne na duniya rigimar duniya in ka ce dan kana rigima tsakanin wani da wani gaba tsakanin wani da wani in ka bincika kashi 99.99% ba dan saboda addini ba ne sai da duniya wani shi asanadiyar ban samu kaza ba wani shi asanadiyar ban sami kaza ba wani shi abban sanadiyar ban sami kaza ba kam tashqali khidmati warin dan ka sai shi walakantar da kai saboda duniya warin jikan ka sai ya walakantar da kai saboda duniya kam tashqali khidmatihi ya ce a tatlubin ribha fi ma fihi khusran kana neman riba abinda babu riba sai asara jikinka da kake yi ma hidima dole sai ya shiga cikin ƙasa duk wanda kai yi gudun wahala duniya ƙarya kake wallahi sai ka wahala Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi kabad an halice dan adam sai ya wahala wallahi duk mutumin da abisa doron ƙasa sai ya wahala kaga sai kai rashin lafiya sai kai bakin ciki ko mamakka ta mutu ko babanka ko wani abokinka ko da ke gayin yanzu don baban shi ya mutu babu matsala mamman shi ta mutu babu matsala amma in sheri din shi ta mutu to akwai matsala a ta wallahi sai ka wahala wata rana cikin kashe kada ko da kaka hitowa kayi ka wahala yan siyasa in kamfani ta kama duwatsu suka hawa su shiga duki su shiga cikin ƙauyuka suna zuwa ana shahewa excellence sai an wahala kuma duk abin da za ka yi duniya wallahi sai ka bai shi da ka zo ka kwanta awa goma sai ka ce ce wai bai na yana ciwo a kama mantala da tafi kowace mantala duniya kyau in ka kwanta awa ashirin saman ta wallahi ka rasa ka bai da ka hau jirgin sama awa ashirin sai ka ji ka ce ka da shi da ka hau mota awa goma sai ka ce ka da shi a kawo ma kaza naman kaza in shi kake so kaza guda ɗari da ka ce uku ka ce ya isa na gashi mace kana ce a ka mini ai masoyiya ta ta sheri ana ta whatsapp da an kama ita wata ɗai an ka goga an ka ji juna sai ka ja ce kai ya gaggawa inda dai ana ɗaukar kwanci da na ɗauki kwanci babu abin da za ka yi duniya wallahi sai ka gaji kuma sai ka wahala ƙarya ka kai duniya ka zo ka ce baka wahala Allah ce sai an wahala sai ce alaika nafsak ka kamma kanka hazzib an fadailiha ka tace marayuwarka ɗabi'o'i na gari a san ka da mutum na gari mutum mai ɗabi'a ta gari fa innaka sha'ir yace kai bin nafsi da rayuwarka la bil jismi insanu ba da jikinka ne kake dan adam ba jiki ba wani abu ne yana taimaka ma rayuwa ne ta tsarkaka idan rayuwar ba ta da tsarki an yi aikin banza qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha yan uwa zan liƙe da wadansu baitutuka na ƙarshe don na gaya muku karatun irin wannan kuskuren ba za mu iya yanzu nan gudanar muka kawo wallahi idan muka kafa mu je mu sai mu kai safe mu bukari fa akwai wani sha'ir mai hikima yake cewa idal mar'u lam yudnis min al-lu'mi 'irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamilu wa in huwa lam yahmil 'ala an-nafsi dhaymaha falaysa ila husni ath-thana'i sabil yace idal mar'u idan dan adam lam yudnis min al-lu'mi 'irdahu bai bata mutuncin shi ba da abin da za a zarge shi baka taba kayan mutane ba baka zagi mutane ba baka ci mutuncin mutane ba mutuncin kai zaman to fariƙal ya ce to fa kullu rida'in yartadihi jamilu duk sutura da ka sami da sai ta ma kyau ba dai ba ba dai ba azzalumi kake ba to wallahi in kana so ka je ka sayo tufafin ka masu arha ko na kosho ko na kosho ba wallahi ko tu- complain jika kake sawa in dai kana ɗabi'u na gari wallahi suna ba kyau wa in huwa lam yahmil 'ala an-nafsi dhaybaha ya ce idan bai hana ma rayuwa zalunci ba al-daimu shine al-zulmu to dadun da ya'un da mimu wa in huwa lam yahmil ala an-nafs daimaha in baka hana maka rayuwar ka zalunci ba da sabon Allah fa laysa ila husni thana'i sabil babu yadda za a yi ka samu kikkiawan wato ambato ga mutane sai ku ga dan fowon naye mutun ya biyo cikin mota ta miliyon 100 ya sako sutura da geznar da turare da ya biyo ana kallon sai da kai ba ku san shi ba ai katon barawo ne daga nan da suturar da motar da duk abin da ya mallaka ba su da kima to yan uwa na san dai karatu ya fara jabu amma dai mun dan samu abin da kuka samu wannan akhta suna da yawa na dan ciro ne daga cikin su saboda mu fahimci kanmu da kawunan mu kuma wannan ban fidda kowa ba kuma ga magana ta karshe wallahi babu wanda an ka bani labarin shi a cikin garin nan almajiri nake da zo ne karatu kawai ne ya ce a mallan ya taɓo laihi na yalla zo an kai an kace mai nayi kaza wallahi ba wanda ba da labari wallahi karatu ne ya zo da ba da misalai kan mu tashi wurin ka kace wani ne ya zo ya ba da labari wallahi ba wanda ba da labari yau na shigo zuwa kusan sallar la'asar ah, abin nan eh, daga maraɗi muka taso maraɗi muka kwana na zo kuma da tsaraba ta karatu ga kaina ga gare mu da mu da ku duka gaba ɗaya babu wanda an ka faɗa min wani laifin shi amma ɗan adam duk inda ke ɗan adam ne da haka mu fahimci wannan nake kawai wani shirke wani cikin zuciya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana sai wani lokaci in Allah ya kaddara saduwar mu insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة